idan Allah ya kai mu 28 ga wata yanzu ake sanar da ni cewa jami'ar bayero ta shirya wa ladanai samina ta musamman ranar 28 ga wannan wata na disamba a all site za a yi wa ladanai samina bayanai akan abin da ya shafar kan ladanci da sauransu naka wannan masallaci na usman bin amfan zai zama wata cibiya ce ta karban sunan nakin ladanai da sunan masallacinsu wani ladanin da yake so zai halatta su yi ba da sunansa da sunan masallacin da yake wakilta don ya shiga cikin list ɗin da za a yi musu kwas ɗin watakila kuma da wani satifiket da za su bayar shi ma ya samu allah ya saka musu alkhairi Um, idan Allah ya kai mu ranar litinin kuma akwai daura ta musamman da aka shirya za a yi wa yara daura ta alkur'ani da ake an yi hutun makaranta a nan usman bin affan ta yara da 'yan mata duka wanda yake so da yaran su tafiya wacce wacce su zo su halarci wannan daura din insha Allah za a yi ta a nan karkashin gudanarwar shi dan uwa malam nura hidimassan makaranta Allah ba da ikon zuwa wannan yake cewa assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya da nisan kwana amin wai ita sallar walaha karfe nawa take shiga kuma karfe nawa take fita sallar walaha tana shiga ne idan rana ta fito ta dan fara zafi shine lokacin shiganta rana ta fito kuma in ka dan dora hannunka a ƙasa zaka ji duminta in rana ta fito ka sa hannunka a ƙasa baka ji dumi ba to lokacin walaha bai ba sai ta dan fara buga ƙasa to daga nan sai ka fara sallar walaha ana iya raka'a biyu sallama kadai an gama ko raka'a hudu sallama ƙarshen ta raka'a takwas kamar yadda wasu riwayoyi suka faɗa sannan kuma tana fita ne idan rana ta zo tsakiya rana ta zo tsakiya haramun ne a sallar nafila kamar ka ce watakila sha biyar rana shi kenan sallar walaha ta fita kuma sallar walaha ita ce sallar bayan allah masu komawa zuwa ga allah salatul awwabina haka annabi ya ce sallar masu komawa ga Allah wanda sun yadda sun koma ga Allah sun tuba ga Allah shine sallar walaha kuma ba inda aka ce wai sai tsoho ne zai sallar walaha a'a kowa da kowa yana iya yin sallar walaha da babba da karami duka suna sallar walaha kamar yadda na gaya muku satin da ya gabata akwai salatu shuruq sallar fitowar rana wannan mutum yana masallaci ko yana gida yana zikiri tun daga asuba rana ta fito to yana iya dakatarwa sai sallah raka'a biyu idan a masallaci yake Allah zai bashi ladan hajji da umra cikakki cikakku salatu shuruq to ita wannan lokacin ta kenan sallar walha kuma sai bayan shiru wataƙila da awa ɗaya ko da awa biyu irin karfe goma irin sha ɗaya ɗin nan duk lokacin walha ne Allah ba mu dace wani ce muna so don Allah a saka mu a cikin addu'a akan damuwar da ta taso mana da musulmi kuma ne baki ɗaya Allah ya yi mana duk damuwa duk abin da muke so Allah ya ba mu abin da ba mu so Allah ya raba mu da shi Allah ya ƙara malam lafiya da nisan kwana mai amfani wai mai hukuncin karban easy buy na waya saboda ana dora mutum riba mai yawa riba mai yawa ko riba mai yawa riba mai yawa menene easy buy su ba da bashin waya iya dadewa iya abin riba ne ai damun shine ai ba da bashi da ruwa da jinkiri tun da ka daɗe ka ba da kuɗi da yawa an ka ba da wuri da jeren kuɗi riba ne a bisa zance mafi inganci cikin maganganun malamai Allah kiyam bashi ne da ruwa cikin hikima malam dan Allah a taya mu da addu'a muna neman aikin immigration Allah ya ba ku nasara Allah ya ba ku dacewa Allah ya taimaka wannan ya ce na saurari karatunka a kan zihari malam abun ya tsorata ni kwarai kuma ƙarshen karatun na ji malam na samun cikakken bayani ai tun da ka zo a makare ba ka sa ni kuma in koma in sake sabon bayani ba sai ka bugo waya ko ka je akwai mai ɗaukan kaset a nan yana nan sai ya siyar maka da kaset ɗin karatun sai ka ji bayani dalla-dalla ma zai hari yanzu kam ai daga nan za mu ɗauki wajen minti wajen sha biyar ko ashirin ana ta buga Allah ya samu dace muna wa malam fatan alkhairi da nisan kwana mai yawa mai albarka da ilimi mai amfani malam ina neman addu'arka da ta yan uwa masu albarka yace wai yana neman admission ne yana roƙon Allah ya bashi jami'ar da ta fi dacewa da shi da kuma kwas ɗin da ya fi dacewa da shi to Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa Allah kuma ya taimake ka ya taimaki duk masu neman karatu Allah ya mana afuwa da ƙarshe ina so in ɗan ja hankalin yan uwa akan wani abu da na ga yana yawo a ƙasan nan a irin wannan lokaci kowa ya san a najeriya an yi canjin ministan tsaro an saka sabu an saka soja dama akwai wannan rikici sojoji suna gani ya za a sa wanda ba soja bai shugabance su duk tafiya nan da ake sojoji da ba su aminta ba ba sa jin daɗi amma dole za su yi da'a tunda shi soja ya ginu ne akan bin da'a da doka to kuma wani sababi da wani dalili da su suka fi kowa sani yasa aka canja din aka ba da aka ba wa soja ya zama shine jagora shi wannan soja da aka bawa ana kyautata masa zato gaskiya ana kyautata masa zato da ƙoƙarinsa da jajircewarsa muna fatan allah ya sa ya yi aikin ƙwarai kuma ya riko da hannunsa musulmi yake ko ba musulmi ba fatanmu a samar da nasara da zaman lafiya a wannan ƙasa da kwanciyar hankali duk inda za a samu cin nasara a samu tsara rayukan mutane mu abin farin ciki ne da godiya gare mu a masa addu'a Allah ya taimake shi ya riko da hannunsa Allah raba shi da sharrin Najeriya kuma manya-manyan turaku da suke kan wannan hanyar suke hana a samu zaman lafiyar nan Allah ya cire masa tsoronsu kuma Allah ya ba shi ikon yin adalci kuma su sojojin Allah ya taimake su samu ƙarfin gwiwa ta yadda za su samar da tsaro a ƙasar kuma su kori kaskancin da soja yake shiga a kan harkar tsaro a ƙasar nan sannan kuma da talaka yake shiga wannan duk mutumin kirki a ƙasar nan zai farin ciki kuma cv ɗinsa da rubuce-rubucen da ake a kansa yana nuna ana tsammanin alheri wannan shine abin da muka sani kuma abin da muka yi imani da shi muka yadda in wani abu kuma ya bayyana daga baya wannan kuma allah shine mai yin komai kuma rauni ne dan adam don haka muna fatan Allah ya bashi nasara kuma ya taimake shi saboda mu muke shan wahala muke kuma jin jiki kuma duk wani shugaba da kuke gani akwai bukatar ku yi masa addu'a Allah ya taimake shi fa a ƙasar nan Najeriya ta wuce duk yanda kake tsammani na ɗaya kenan sai ga wani fasto a Lagos a wata coci ya saka hula irin tasu yana yawo ana haska shi yana faɗin wasu maganganu waɗanda cin fuska ne ga musulmi a nan najeriya a nan arewa da kuma 'yan arewa da kuma yana so ya mai da abin wani abu kamar na addini rikicin addini yana ba da shawarwari ga shi babban sojan da aka nada wannan zai iya ba shawari ba mu hana ba amma muna so mu sani cewa kiristan ƙasar nan su sani harkar nada shugaban jami'an tsaro a ƙasan nan harkar security da tsaro da muke ciki dukkanmu ne muke shan wahala kuma bai kamata ku kawo wani abu na addini ko wani abu na kawo fitina a ciki ba ka rabu da su kar ka yi magana ka yi kaza za su canja ka za su yi maka kaza a ciki sai yake magana yake cewa a cirewa ne a sakawa ne a cirewa ne a sakawa ne ya ambato wasu daga cikin jami'ai ko shugabanni da suke shugabancin tsaro a ƙasar nan kuma musulmi yanzu ni a nan ba ina magana cewa suna yin daidai ko ba sa yin daidai ba ni abin da ya dame ni me yasa sai a cikin coci ne za a ce a cirwa ne a cirwa ne kuma ba ina ba da kariya ma wani bane cewa ƙaramin ministan tsaro mai girma dr bello matawalle a cire shi shi ma ribado shi ma a cire shi to waɗannan dukansu 'yan arewa ne ko musulmi ne to sai aka ci cire su in an cire su za a sakar ku lura da wani abu guda duk inda aka cire wani ɗan arewa babba a wata kujera a ƙasar nan to ku tabbatar za ku gaba ku za a saba musamman an ka lura da janibin musulunci shi ne dame ni me yasa ne magana me yasa sai a coci oke wani abu ake nufi to in yana da bakin ya ce a cirewa ne a cirewa ne mu ma muna da bakin da zamu ce a cirewa ne a cirewa ne a cirewa ne bila adadin sunana kuma koyaya naka dai musulmi mai sallah ko mun lalacewa dai ya fi da ba naka ba kuma duk tsiya akwai wata abadde da suka tsare komin lalacewarsu so irin waɗannan maganganu 'yan siyasanmu da 'yan jaridunmu da 'yan bokonmu ya kamata idan an yi a rinka takawa irin waɗannan mutane birki saboda sentiment ne nuna ɓangaranci ne da nuna bambancin addini in gwamnati ta cirewa ne ta cirewa ne duk ta je ta cirewa mu dai neman mu Allah ya ba da zaman lafiya amma kada a juyar da abin da sunan addini muna sane da maganganun da ku kuka je kuka yi ta faɗa na ƙarya da ƙage da kuka nemi ku jefa ƙasan cikin bala'i da faɗa muna kallon ku kuma mun san me abu kai yanzu sun samu dama har zai fito yayi wata magana ce a cirewa ne a cirewa ne kuma dai lissafo musulmi to ya kamata mu rinka magana mu shiru mu zuba ido ɗin nan ba daidai ba ne sannan suna mu musulmin da suke kan kujerun su ma su ji tsoron Allah Allah ya ba ku dama ku tsaya ku yi aiki kar a zo ana cin fuskar ku ana gaya muku bugaƙen maganganu saboda kun samu wata damar da za ku yi aiki ba ku yi aikin ba kuma ku ji tsoron Allah amma muna son ku muna ƙaunar ku kai ko wanda ba namu ba in dai mai adalci ne zai aiki muna son sa muna ƙaunar sa muna masa addu'a amma maganar a zo wani ya amfani da wata dama ya ta lissafo wasu a cikinmu yana cewa a cire ai kasar tamu ce gaba daya ai ba taku bace ku kadai kenan duk harkar tsaron gaba daya ta a kwashe ta a mai da ita hannunsu to in kai baka da hankali ai shi shugaban kasan ba mahaukaci bane kai tunda baka da hankali a coci kake fitowa ka ce ayi kaza ayi kaza to ai shi shugaban kasan ai ba mahaukaci bane kuma gwamnati ne ta siyasa a yi daga a kula da kyau kuma ina kira ga 'yan uwanmu ku daina zuwa kuna fitowa kuna zagin 'yan uwanku kuna sukan 'yan uwanku su kuma waɗancan suna ɗauko 'yan uwansu suna dasa su kujeru da yawa ina da su a matsayin misalai a ƙasar nan da 'yan arewa ne musulmi suke kansu mu muka yi ta zagin su muka yi ta sukansu dumama kujera suke ba sa komai ba sa komai amma duk lalacewa sun ɗaɗɗauki ayyuka sun ɗan babba da kwangila alaƙali sun ɗan taimaki wasu komin lalacewa yanzu tun da aka sauke su a kujerar ba wani ɗan arewa mutum ɗaya da ya isa je kofar ofishin da suna ya nemi alfarma bai isa ba to an sallame su an kore su sun zama ɗaya da ku damar kuma ta kubuce muku mu me yasa mu yan arewa kullum mu ne in yan uwanmu suka samu dama mu ne muke fitowa mu yaƙe su mu zake su mu ɓata su wannan kuskure ne ina jaddada muku wallahi tallahi ba ina faɗin wannan maganan don kare wani ba wallahi ina faɗa ne don mu zama masu tunani saboda ɓarnar da za a yi mana nan gaba ba za ta yi mana kyau ba ko yaya mu nemi taimakon yan uwanmu su taimaka mana kana ganin abu ana ɗaukan wasu baka isa ka je ba gashi nan a zahiri muna gani ku tambayi yan uwanku ma'aikata su rinka nuna muku irin bambancin da ake musu an koruwa ne an koruwa ne an sallamuwa ne wani yana neman alfarma ba kofa an toshe sai su wani sai su wani abin da ake yi ba kenan kai har yanzu baka da hankalin da zaka yi sha'awar wani naka ya zama shine a gwamnatin alal akalli ya dan taimaka maka tunda tuwo na mai na ake yi to ya kamata mu zama masu kishi kar mu zama masu rusa kanmu da kanmu kuma duk wani wanda ya zo da sunan addini ya zo ya soki addini mu ko ya soki al'umma bai kamata mu zuba ido mu shiru mu kyale shi ba ya kamata a maida masa martani ya ji da kyau kuma najeriya ba ta sashe shi kadai ba kuma yana da kashi a gindinsa kuma duk abin da kuka je kuka yi ta faɗa kuka yi ta yaɗawa kuka yi ta gayyato yaƙi ƙasar nan kuka yi ta gayya a zo a yi yaƙi a ƙasar nan kuna nan in an zo an yaƙi ƙasar aka yaƙi arewa da mu da ku duk a arewa muke yi idan fitinar ta zo faɗuwa ai da mu da ku duk za ta shafa gaba ɗaya kuka yi ƙarya kuka faɗi abin da babu shi malamai suka yi ta bayani kuka gayyato fitina daga yanzu muka gane ashe ku makiyan kasan ne ba masoyan kasan ba ne duk wani wanda yake ba musulmi ba zai kayya a kasan ne ya ce wai a zo a yaƙi wasu a nan gurin ba ɗan najeriya ne na haƙiƙa mai kishin ƙasarsa ba amma kun taɓa jin wani ɗan najeriya musulmi ɗan arewa da ya taɓa gayya ya kira ya ce a zo a yaƙi ƙasar nan saboda kaza da ake yi za mu iya irga iya mutane nawa dubu miliyan nawa aka kashe mana hanyoyinmu duk mu ake kashewa duk arewan nan duk mu ake kashewa duk inda aka saki bindiga aka kashe wani wallahi mu ne duk wanda aka sace shi aka kai shi dawa aka karbi kudin sa mu ne galiban majority mu ne masallatai nawa aka kona mana jiragen sama ma na sojoji da sunan kuskure da da da da, makanta wai ba su gani ba mutum nawa aka kashe mana a hanya nawa ake datse mana hanya mutanenmu za su taho su wuce a hanya a ta yanka su ana kashewa duk mun manta ne a tarihi ba mu manta ba amma malamanmu da jagororinmu kullum suna ce mana a zauna lafiya zaman lafiyan shi ya fi tashin hankali amma ba don muna jin tsoron ku bane ya kamata ku san da wannan kuma magana da wannan mutumin ya faɗa ta yi muni ba ta yi kyau ba ya kamata gwamnati su sa ido akan irin waɗannan abubuwan kuma ɗaukan irin shawarwarin nan yana nuna ana daukan bambanci kenan ana nuna bangaranci su kuma waɗanda suke kan kujerun nan muna fatan Allah ba su ikon yi daidai Allah kuma ya gyara musu laifukan su da kurakuran su kai ma din da kake ƙasa kai ma irin su ne in ka hau Allah ya san me zaka yi harkar mulki da siyasa Allah kurin ya shiryar da mu Allah ya gyara mu gaba daya wannan shine sakona kuma wannan shine karshen karatun mu na karshe a wannan shekara insha Allah sai kuma January sabuwar shekara saboda yan uzurori da muke da shi insha Allah za ku ji sanarwa a cikin watan Januwari din bi idinillah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh